اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله قوائد شافي نعم shafi na takwas za mu iya zama shafi na tara na za mu tashi daga cikin mustahilatu abubuwan da ake korewa fi haƙƙin rusulillahi cikin haƙƙin manzannin Allah wa adabu jawazi al-a'rab al-bashariyyah da rashin halarcin bujire-bujire na mutuntaka muhalun anhum abun korewa ne ga barin manzannin Allah a ce manzanni a arabul bashariya baya bujiro musu kamar bacci da jin yunwa da kishirwa da cin abinci da rashin lafiya da yin bayan gari da sauransu a ce wannan ba zai taɓa yiwuwa ga manzanni ba a wannan muhalin abun korewa ne anhum gabanin manzannin Allah wa adamul imani bi rasulillah da rashin yin imani da manzannin Allah muhalu wannan abun korewa ne gabanin manzannin Allah a ce an samu wani manzo bai yi imani da wani manzo ba wannan muhalu abun korewa ne wa adamul imani bi yawmil akhir da rashin yin imani da ranar lahira muhalu abun korewa ne ga barin manzannin Allah wa adamu imani bil mala'ika da rashin yin imani da mala'iku wal kutubi samawiyya da littattafan da aka saukar daga sama daga Allah a ce an samu wani manzo bai yi imani da wani littafi da Allah ya saukar wa wani manzo ba muhalu wannan abun korewa ne ga barin manzannin Allah wa hunanta hal aqaidu sittat wa sittuna aqida a nan ne ƙudurce-ƙudurcin nan na imani guda 66 a ƙidasar na aƙida inta suka ƙare bihamdillahi da godiyar Allah wa husni aunihi da kyakkyawan taimakonsa wal salatu wal salamu tsira da amincin Allah su tabbata ala Muhammadin a bisa annabi Muhammad wa alihi da iyalan gidansa wa yaliha qawaidu salah ƙa'idojin sallah suna bibiyar wannan ƙudurce-ƙudurce na imani alhamdulillah ne akadari shafi na nawa shafi na ashirin da nawa shafi na ashirin daidai bismillahi rahmanir rahim fasulun rabewa insha Allah yajibu al-ghusl min salasati ashiya'a a sama ne ko a baya to ba mu kalasa ba to aw muallimu yusayyihu ba to za mu tashi wasabiyu fi masjid qur'ani kaga yaro kalami wanda bai balaga ba cikin hukuncin taba alqur'ani kal kabiri kamar babba ne balagagge shi ma an haramta masa inda aka haramta wa babba ya dauki alqur'ani ba tare da alwala ba to haka na aka haramta wa yaro ƙarami ya taba alƙur'ani ba tare da alwala ba to amma tun da shi yaro ƙarami babu takalifi a kansa babu alƙalamin rubutu na zunubi ko na lada a kansa wal ismu zunubin ana munawili yana kan wanda ya samar da alƙur'ani da hu gare shi wanda ya ba shi alƙur'anin bai gaya masa dokokin taba ƙur'ani ba duk sanda yaron ne ya taba Qur'ani ba da alwala ba zunubin yana kan wanda ya bashi alqur'ani amma duka ɗaya ne da aka hana babba haka aka hana ƙarami sai dai shi yaro in ya taba zunubin ba a kansa bane yana kan wanda ya bashi Qur'ani wa man salla bi gairi wudu'in duk wanda ya salla ba tare da alwala ba amidan da gangan ya san ba yi da alwala ya yi salla to fa huwa kafiru wannan ya zama kafiri wal iyazu billahi muna neman tsari a wajen Allah amma wasu malamai suka ce in yayi wannan da niyyar iskilanci ka gane ai ko da ƙaryata wajibcin yin alwala kafin a yi sallah to wannan ya zama kafiri amma idan ya san cewa haramun ne yin sallah babu alwala ya yadda kuma ya yadda da wajibcin alwala kafin a yi sallah ka gane ai kuma bai yi haka dan ya rena sallar ko dan ya walakanta sallar ba to wannan sai dai a ce ya zama fasiki ka gane ai in ya yi shi da izgilanci to wannan ya kafin in kuma ya yi ne yana sane da gangan ya keta alfarmar ya yi sallah ba da alwala ba wannan ya zama fati alhamdulillah sai ne a shimawu shafi na nawa shafi na talatin da nawa to ina za mu tashi wal qira'atu fi shafa'i wal watri wanda ake yin karatu cikin shafa'i da wutiri jaharan a bayyane ne inda sallolin dare ne na kula ce ta dare saboda haka ana yin ta a bayyane wa ya karau fi shafi'i mutum yana yin karatu cikin raka'o'in shafa'i fin raka'atul ula a cikin raka'ar farko bi ummil qur'ani da fatiha wa sabbi hisma rabbikal a'la da sabbi hisma rabbikal a'la وفي الثانية أذكر ركعة تبي شفعي بأم القرآن ينعي كراتو فاتحة وقل يا أيها الكافرون وقل يا أيها الكافرون وفي الوتر أذكر ركعة أنت وتري بأم القرآن ينعي كراتو فاتحة وقل هو الله أحد وقل هو الله أحد والمعوذتين لفلك دناس وركعة الفجر ركعوين من قدابين الفجر minar raga'ib suna daga abubuwan kwadayi na lada wato nafila kenan wakila a wani kauli malamai suka ce minar sunan ita ba tana daga cikin sunnoni kamar shafari wa yaqra'u fihi ma mutum yana yin karatu a cikin raka'atan fajr bi ummi alqur'ani da fatiha faqad kadai banda sura wallahu a'lamu Allah shine masani an samu saɓani wasu malamai suka ce nafila ce mustahabi wasu kuma suka ce a'a sunna ce mai ƙarfi ma kamar shafa'i saboda ƙa'ida ta malamai suka ce duk aiki da manzo Allah yake aikatawa na nafila wanda yake yin sa a cikin jama'a a bayyane to wannan sunna ce wanda kuma yake yi a ɓoye baya yi a bayyana a cikin mutane to wannan mustahabi ne to sai kuma ita sallar katanul fajiri maza Allah a gida yake yin ta kafin ya fito masallaci baya kawo ta masallaci sai wasu ka ce ai mustahabi ce tun da maza Allah baya yin ta a cikin jama'a baya bayyana ta wasu kuma duba da yanda manzo Allah ya lizamce ta dirin in dai rana bata hudo ba ko an zo ko ya makala an zo an ce masa as-salatu ya rasulullah ko gari yayi haske to ba zai fito ba sai yayi sakata min fajirin nan su kuma duba da wannan tunda manzo Allah ya dauke ta da wannan muhimmanci to ta wuce matsayin mustahabi sunna ce ne karfi to anan ne aka samu sabani wasu suka ce minar raga'ib tana daga cikin ababen kwaɗayi na lada wasu kuma suka ce minus nan tana daga cikin sunnoni wallahu adamu Allah shi ne masani to sai ne Ziya shafi na'am dari da talatin da bakwai to ina ne dari da talatin da bakwai الثالثة صلى تأخ دغ تكن السنن المؤكدة من الصلوات سنوني masu ƙarfi daga cikin salloli na nafila sallar da ta wuce nafila amma ba ta kai farilla ba ta uku ita ce salatu kusufi shamsi sallar kisfewar rana وهي سنة يتصلى بكسفه ولا نا سنة في حق كل مكلف كن حق دكا وني بالغي mai hankali zakaran namiji ne au unsa ko mace anan babu bambanci ba kamar sallar idi da aka ce eh sunnatun fi haqqi man talzamuhu al-jumu'atu aka ce mustahabbatun fi haqqi ghairihi ita sallar idi kenan sunna ce akan dukkan wanda juma'a take wajaba a kansa sallar idi sunna ce muakkada amma mustahabi ce da sallar idi cikin wanda juma'a bata wajaba a kansa ba kamar mata da yara ƙanana da matafi da bayi to amma ita sallar kisfewar rana sunna ce cikin haƙƙin dukkan wani mukallafi zakaran aw unsa namiji ne ko mace in dai balagagge ne sallan farilla ta wajaba a kansa to an sunnanta masa salatu kusufi shams wa yustahabu iqa'uha fil masjid ana son aukar da ita a cikin masallaci ka gane ai a istilahatu na malaman fiqh suka ce maka musalla to filin idi inda ake sallar idi ake sallar roƙon aka ce maka masjid kuma to wanda aka gina masallaci ginani amma a luga kowanne yana amsa sunan kowanne in ka ce musalla gurin yin sallah masjid luga gurin yin sujjada a gane ya to shi kansa masjid shi ma yana da ma'anoni guda biyu an ka ce masjid ko shi ma masjid ne gurin yin sujjada gaɓoɓi kenan domin hatta a fassarar ayan nan da Allah ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada akasarin malaman tafsiri sun tafi a kan cewa almasajidi a wannan ayar kularen sujjada na gaɓoɓi a jikin ɗan adam su ne ake nufi goshi da tafufukan hannaye da gwiwoyi da cikin manyan yan yatsu su ne masajid a wannan ayar tunda Allah ya ce fala tad'u ma Allah ahada kar ku bautawa wani Allah tare da Allah da waɗannan gaɓoɓi kar kar kai wa wani Allah sujjada kar kai wa Allah sujjada ka je kai wa wani sujjada amma an ba haka ba masallaci kam ba ana shiga ba a yi zance da wani a kira sunan wani bayan kuma Allah ce fala tad'u kar ku kira ahadan wani mutum guda ma Allah tare da Allah to masjid yana ɗaukan ma'ana guda biyu yana ɗaukan gurin da ake yin sujjada da aka gina masallaci kenan yana ɗaukan kuma gaɓoɓin da suke da ake yin sujjada da su to a nan abin da ake nufi shine masallaci wanda aka fi sani ana son aukar da sallar roƙon ruwa a ne sallar kisfewar rana fil masjid a cikin masallaci ba fil musalla a filin idi ba waljamu la ana son kuma taruwa gare ta tare da liman wa waqatuha lokacin ta min hillin nafila daga halaccin nafila ne bayan rana ta hudo lokacin da ya halatta a yi nafila in aka ga kusufi ya halatta tun daga nan a taru a yi ta ligawa da har zuwa zawal saboda sallah ce mai tsawo sai yasa aka bada isasshen lokaci tun daga halaccin nafila hantsi har zuwa zawon lokacin azahar duk lokacin ta wa sifatuwa sifare da ake sallar kiskewar rana raka'a ne raka'o'i ne guda biyu amma fi kulli raka'atin ruku'ani a cikin kowace raka'a ɗaya akwai ruku'u guda biyu in aka yi ruku'u na farko in aka warware sami Allahu liman hamida wuto ba sujada za a tawo za a ƙara karanta fatiha da sura sannan a ƙara yin ruku'u na biyu sannan a ƙara ɗagowa sami Allah da muna mi da wuce sannan a tafi sujjada an ya ka a ɗaikin. Shi ne fi kulle raka'atu ruku'ani cikin kowace raka'a ɗaya akwai ruku'u guda biyar da kasan kowace raka'a tana da sujjada biyu to haka sallar kisfewar rana kowace raka'a tana da ruku'u guda biyu. Raka'a biyu ne amma ruku'u hudu yanda ake sujada hudu a raka'a biyu haka ake ruku'u hudu a raka'a biyu da gairi azani ba tare da kiran sallah ba wala bi iqama ba tare da iqama ba dan nafila ce wa yaqra'u liman yana karantawa fil qiyamil awwal cikin tsayuwar farko min raka'atul ula daga raka'ar farko ba'da al-fatiha bayan fatiha al-baqarata yana karanta suratul baqara abin da yasa ya ce bakarati ba saboda makuli ne na ya karau qur'ani cewa kai suratul bakarati nan ko ya maka al bakarata makuli ne na ya karau ai wa ya karau bakarata amma da ya sa muzafu ne surata sai ya ce wa ya karau suratal bakarati an samu muzafun wa muzafun ilai to amma da ya cire muzafun din to al bakarata sai zama shi ya dauki makuli da mudafu din a can shi ya saki mafuli surata sai a sai albakarati to sai jinkirta mafuli ya kawo shi ƙarshe ya qara'u fil qiyam al awwal min rak'at al ula ba'da al fatihati al baqarata yana karanta suratul baqara a cikin tsayuwar farko na raka'a ta farko bayan fatiha sai karanta suratul baqara har ƙarshe fa wa fil qiyam al thani a cikin tsayuwa ta biyu min ha daga raka'ar farkon in yayi ruku'un farko ya dago sani Allah da manani da hu ba'da al-fatiha da bayan fatiha ala imran sai kan da su ali imran har karshe nan ma kaga je sai ali imran ba saboda ala din makuli ne da ya qara'u wa fil qiyam al-awwal a cikin tsayuwar farko min raka'ati saniya daga raka'a ta biyu idan yayi sujjadu guda biyu ya dago zuwa raka'a ta biyu to a tsayuwar farkon nan na wannan raka'a zai karanta zai karanta ba da fatiha da bayan fatiha an-nisa a suratul nisa yawwa wa fil qiyam sani a cikin tsayuwa na biyu na ƙarshe a raka'a ta biyu ba da fatiha da bayan fatiha al-ma'ida ta zai karanta suratul ma'ida ina fata an gane wannan ita ce sallar kisbewar rana alhamdulillah wa salatu kusubil qamari nan malam ya dunkule maka sallar kisbewar rana da sallar kirkewar wata a matsayin lissafi ɗaya. Kuna ji abin da na faɗa ba za ku surutun ba. Malam a farko ne ya ce maka, farkon fasalin, a sunanin mu'akkada minan salawati arba'atu. Ko? Ya ce maka guda hudu to ya lissafo maka mai wutiri ita ce farko ko sai ya haɗa shi da shafa'i bai ware lissafi ba kamar ka ce shafa'i da wutiri amma kaga wutiri daban ai shafa'i daban sai ce alkani ya ta biyu sai ce salatul idaini kaga su ma guda biyu ne akwai idin azumi akwai idin layya ko to da ya zo nan na ƙarshe ya kai maka arrabi aki ya kai maka salatu kusufi shams inda muka kwana kuma ne ta maka wa salatu kusufi kamar bai ce alkami ta ka gane ai yanda ya dunkule maka shafa'i da wuce a jikin al'ula haka ya dunkule maka salatu idaini a cikin asaniya sannan kuma a nan ma a ƙarshe dunkule maka salatu kusufi salatu kusufi shamsi wa kusufi kamar shi yasa nan bai maka alkami satu wa salatu kusufi kamar da yace kawai sai ya hada misali yace wa salatu kusufi kamar sunnatu amma ya kamata da ma kowace a ware a gani an wawware sallolin za su zama nawa kenan za su zama bakwai ne duk biyun nan duk biyu sau uku nawa ne to akwai salatu istisqa ya yi ita ka gaba ta da abokiyar hali ko shafa'i da wutiri ya haɗe a zaman ɗaya salatul idaini ya haɗe su a matsayin ɗaya salatul kusufi ya haɗe da na rana da na wata kaga shi da kenan to akwai salatul istisqa mun karanta ta a ciki ko tana za a gaba to hato yauwa ita ce za ta zama a raji a nan muna cikin asali sati ne a shi ya kawo salatu kusufi shamsi daga alfali sassu ne to ita ce ta ƙarshe a rabi'a ita ba ta da abokiyar haji alhamdulillah sai ne risala shafi na nawa ina cikin babu jumali min al-fara'id wa sunan al-wajibati wa ar-raja'i ina za mu tashi 651 to mun gama alwala kenan saura sallah wa salawatul khams sallolin farilla guda biyar a zahar la'asar magariba isha asuba faridatun farilla ce wa takbiratul ihram kabbarar harama a cikin kowace sallar farilla faribatu ita ma farilla ce wa baki takbiru sunnatu sauran kabbarorin gaba ɗayan su sunna ne wa dukulu fi salati bi niyyatil fardi shiga cikin sallah da niyyar sallar farilla fardun farilla ne ko faribatun farilla ce in sallar ta farilla ce to ka shige ta a zuciyarka ka kudura niyyar sallar farilla kamar misali ka ce ka kudurta nawaitu a da salati zuhuri fardan to kudura fardan din nan ka shige ta biniyatul fardi faribatun farilla ne wa rafu ne amma daga hannaye guda biyu a wajen kabbarar harama sunnatun sunna wa kiratu bi ummul qur'ani fi salah yin karatu da fatiha a cikin sallah faridatun farilla ne ummul qur'ani suna ne daga cikin sunayen fatiha kaga fatiha tana da sunaye da yawa wanda ya fi shahara shine fatihatul kitabi sai ka ake mata fatiha akwai masu ce mata suratul fatihatul kitabi kamar da ya zo a ƙur'anin munawar shi ba yawo shi ne sunan da ya fi shahara amma ana ce mata suratul hamdi shi ma ana faɗa suna da suna yake suratul hamdi saboda min babu tasmiyati shay'i bi ismi ba'dihi daga babu ambatan abu da sunan wani bangare tunda alhamdulillah da shi ta fara kamar suratul shari kaga daga alam na suratul duha suratul laili suratul shamsu suratul fajr duka kaga kusan farko ne amma an kaje suratul fili shi ma ayan farko ne da ashabil fili suratul kausar shi ma ayan farko ina da na kal kausar suratul kafirun qul ya ayyuhal kafirun ka gane ai to amma akwai lafazin da kwata kwata babu shi a cikin sura amma ana kiranta da shi saboda ma'anar da take kunshe da shi kamar kun huwa Allah ba shi suratul ikhlas a cikin lafazin akwai kalmar ikhlas eh amma me take nuni gare shi sai nuni ga tsarkake Allah inda ka ce kul huwallahu ahad ko Allahu samad lam yalid wa har zuwa karshe duka ikhlasi ne a ciki sai sai ake ce mata suratul ikhlas ina fata an gane to ita ma fatiha ana kiranta da sunayen da kwata-kwata babu lafazin a cikin yanzu fatiha da akwai shi a cikin fatiha alhamdulillah rabbil alamin har zuwa wanda ai babu kalma al-fatiha ko amma an duba ma'ana da ita aka bude alqur'ani duk inda ka bude qur'ani farko abu da zaka fara tarwa ita ce alhamdulillah rabbil alamin sai aka ambace ta fatihatul kitabi mabudin littafi littafin alqur'ani kenan ina fata an gane to ana ce mata sab'ul makani shi ma sunanta ne saboda Allah ya ce wala qad atayna sab'an min al-masani wal qur'an al-azim fatiha ana kiranta ma sallah as-salatu wannan ba kwai wannan sunan ba saboda Abu Waqqa Imam Mali ya ka hadisin da manzo Allah yake hadisul qudsi yana cewa qasamtu salata bayni wa bayna abdi qasamtu salata yace ba qasamtu fatiha ba na raba sallah yana nufin fatiha sunanta as-salatu an qatamtu salata baini wa baina abdati baina qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin ko qala sai Allah yace majjadani abdi a wato hamidani abdi bawa na ya gode mun in yace ar-rahmanur rahim sai asna alayya abdi bawa na yayi yabo gani ya ce maliki wani bidin ce majjada ne abu bawa na ya girmama ni kaga wannan fatiha ce amma Allah ya ce kasamtu salata baini wa baina abdi to daga cikin sunayenta akwai ummul qur'ani uwar alqur'ani yawanci shi malaman fiqh suke kawo yanzu a cikin sallar kiska wala dama ai an ce zai karatu bi ummul qur'ani to nan ma ce wal qira'atu bi ummul qur'ani fi salah yin karatu da uwar alqur'ani ita ce fatiha fi salati a cikin sallar farilla faridatun farilla ne fatiha farilla ce wa ma zada alaiha abinda ya karu akan fatiha sunnatu sunna ce wajibatun wajiba sai in baka kawo ta ba da mantuwa za ka yi sujada qabla salam ba abin da yake abin da ya fara da yake maka wa qira'atu surati ba saboda karanta sura gaba ɗayan ta har ƙarshe ba dole bane shi yasa ce ma za da alaiha ko aya ɗaya ce ta karu akan fatiha daga cikin ayoyin alkur'ani to ka ba da sunna wajiba sai dai ka bar mustahabi mustahabi shine ka karanta sura tun daga farko har ƙarshen ta wal qiyamu tsayuwa a cikin sallah wa ruku'u da yin ruku'u a cikin sallah wa sujudu da yin sujada a cikin sallah faribatu dukkan farilla wal jalsatul ula zaman tahiyya na farko in sallar mai zama biyu ne sunnatun sunna ce idan mai raka'a uku sai kun da raka'a hudu to zaman farko da za ka yi ka yi tahiya sunnatu zaman sunna ne amma za su ba dama zama ɗaya ne ko shine na sunna shine kuma na farilla wasaniyatu zama na biyu wanda a cikin sa ake yin sallama faridatun farilla ne domin zama domin sallama farilla ne wasalamu yin sallama a cikin sallah faridatun farilla ne wata ya munu bihi kalilan da mai sawa da sallama kaɗan sunnatun sunna ne nan ya ce a ya munu bihi ai bi salami yana na bin a ya munu bin ra'asi inda salami da mai sawa da kai ne lokacin yin sallama sai aka ce wata ya munu bihi kawai kalilan sunnatun sunna ne wa tarkul kalami fi salati barin zance a cikin sallah faridatun farilla ne والتشهدان تهيوين نن غدا بيو سنة سنة ني والقنوت في الصبح ين القنوت cikin sallar asuba hasanun abu ne mai kyau an ce hasani a cikin fiqhu ana nufin mustahabbi walaysa bi sunnati ba sunna bane shi alqunut saboda haka dan ka bar shi ba su dala kablu ko ba aji kuma sallah ta cika sallah ta inganta wasu ke ba da fuskantar alƙibla a cikin sallah faridatun farilla ne alhamdulillah sai salatul jumu'ati ba tun da ta maka salawatul kamsu ba a can to ita juma'a ita kaga daban take sai dai tana tsayawa a matsayin azhar kuma ba za a yi juma'a kuma a dawo a yi sallar azhar ba sai ne askari ina ce ya zo ba ma da yakubu barka da mala baka da lafiya Allah ka gafarta wa ya ɗaliban alhamdulillah ina za mu tayi shafi na nawa shafi na arba'in da tara askari shafi arba'in da tara fasulun istiqbalul qiblati yanzu ka gama shi a risala fuskantar alƙibla sharɗin fi sala sharaɗi ne a cikin sallah shi kuma mai risala a wancan jumla ya kawo mana shi a matsayin faridatu to yace wa shibalul qiblati yace faridatu shi kuma nan ne azkar yace maka shar'un sharadi ne fi sala to ai da ma a can ya gaya maka babu fi jumalin min al fara'id ya kawo su ne a dunkule babu tafsili to amma a cikin karkamanta ma ya ce maka wa tarkul kalami faridatu to tarkul kalami shi ma sharadi ne ba farilla ba akwai bambanci tsakanin farillan sallah da sharaɗoɗin sallah in za a wano farillai kaɗai a cikin to ba su wuce irin abin da mai akimawu ya kawo ba ya ce goma sha biyu wa fara'idu salati ya ce isna ashara goma sha biyu shi ya cire sharaɗi tsurar farillai ya zuba ya ce goma sha biyu su da asalin farillai to amma inda ake cewa sha biyar ne to ana hada da sharadi ana kawo dukulul waqti kaga sharadi ba ba farilla bane da sharaɗi ne ba a yin sallah sai lokacin ta ya shiga kamar su tarkul kalami shi ma sharaɗi ne ba a magana cikin sallah sannan kamar istiqbalul qiblati shi ma sharaɗi ne ba ya cikin farillan sallah kuma abin da yake bambanta tsakanin farilla da sharaɗi ita farilla ko da mantuwa ka bari sallah ta ɓaci sai ka sai amma shi sharaɗi idan ba da gangan bane da mantuwa ne baka tuna ba sai da ka idar da sallah sallah ta inganta kamar fuskanta alƙibla baka sani ba ka kunkurewa alƙibla kai sallah ta yamma ko kudu sai da ka gama sannan ka gane sallah ta inganta ko ka manta ka yi magana da mantuwa a cikin sallah ba da gangan ba kaga ka bar sharadi na tarkul kalami ko ka manta ka yi sallah da tufa mai najasa kaga sharadi ne yin sallah da tufa mai tsarki shi ma in ba da gangan ba ne sai da kai da sallah sallah ta inganta sabanin idan farilla ce ko da mantuwa ne ko lokaci ya fita ka tuna sai ka kai in ka mata kabarar harama ko karatun fatiya ko ruku ko sujjada ko sallama wannan ba abin da zai gyara sallan nan dole sai ka sake sallah amma shi sharadi inda inda gangan ne to shi ma sai ka sake amma inda mantuwa ka bari sallah ta inganta yace fuskantar alƙibla sharadi ne a cikin sallah illa fi shiddatil kawt sai da a cikin tsananin yaki tsoro yana nufin yaki sai da cikin tsananin tsoro na yaki to wannan kam za ka sallaci ta duk inda ka fuskanta a cikin yaki an sauke maka wannan sharadi wata haƙuƙihi ka gane ai da kuma haƙiƙance alƙibla kanka bai imauce ba a daji a halin tafiya ko ka je gona ko wani abu ba wanda za ka tambaya ya nuna maka alƙibla to idan baka samu haƙiƙanin inda alƙibla take ba to ya halatta ka yi sallah duk inda ka fuskanta wannan sharaɗin ya faɗi a kanka shi yasa yayi istisna'in abu biyu illa fi shiddatil khawf wa tahaqquqi wan nafilati ko ai illa fi fil nafilati wannan wawu la da shi ba na istisna'i sai dai a cikin sallar nafila fi safarin qasr cikin tafiyar da ake mata qasaru wato tafiyar da nisanta ya kai a yi ƙasaru sannan kuma ala dabbati a kan dabba ka gane ya akwai sharafi guda uku kafin ya halatta mutum ya yi sallah duk inda dabba ta fuskanta na farko ya zama sallar lafila ce ka gane ai sannan halin tafiya ne tafiyar kuma ta kai a mata ƙasaru sannan akan dabba yake tafiya ba da ƙafarsa yake tafa ba to a nan an halatta masa duk inda dabba ta fuskanta ya yi nafila fayyalzamu mu'a yinaha isabatuha ko malam rabiu naka da mu'ayina da isabatu waje ne mai fata waje ne mai kisra nunun ne ko ta'un mu'ayina ko mu'ayinu to sai isabatu tuhako to shi ke na isabatu din da shi ne fa'ilin yalzamu mu'ayyina zai zama shi ne maf'uli muqaddam aka gabatar da shi wanda isabatu shi ne bubuta da mu'akkaru aka jinkirta shi yawanci an fi gabatar da fa'ili a jinkirta maf'uli ba to amma a nan sai aka gabatar da maf'uli aka jinkirta fa'ilin eh isabatuha dacewa da ainihin alƙibla wato ka fuskanci setinta ba tare da kauce mata ba yalzamu mu'ayina yana zamtar wanda yake ganin ka'aba haɗin yana koma ga ita alƙibla take ka'aba in dai idanka yana ganinta to wajibi ne ka dace da setin inda kuke in ka kauce masa koda da kafaɗa ne sallar ka ta ɓaci wannan wanda idansa yake ganin ka'aba ga shi ga ita shine mu'ayi mu'ayinu mai gani ka gane ai to isabatuwa shine fa'ilin yalzamu mu'ayyana shine maf'uli isabatuwa da'acewa da Ka'aba wajen yin sallah yalzamu mu'ayyana yana lazamtar wanda yake ganin sa da ido wa gairuhu wani sa kuma wanda shi baya ganin sa yana daga wajen haramin Makka ko yana wata anguwa a garin Makka ko yana wani gari a Saudiya ko yana wata nahiya a duniya yana Afirka ko yana Asiya ko yana Europe ko yana Latin America to abin da ya zama wajibi bi hatuwa shashi inda take sai tambaya to anan kasar da nazo a ina maka take sai ai tana kudu to in ya kalli kudu ya sallah shi ke haka sai tana shashin arewa jihar kenan sai fuskanci jihar da take ka gane ai shi ne kama a dunkule to wa gairuhu jihatuwa ya dunkule maka ai wa yalzamu jihatuha ka gane ai gairuhu ai din mu'ayyinha shafi inda kake shi yake lazamtar gairuhu wanda shi baya ganin ka'aba da ido ko da ta saba ba ko da ka kauce mata in dai ka fuskanci shahin nahiyar da take to shi kenan ka fuskanci alƙibla a yanzu mu a nan ƙasar ba duk gabar muke kallo ba eh har da mutanen Nijar da mutanen Yobe da na Gombe da na Adamawa da na Kamaru to amma kai ka isa da kai sallah a gaishe wa ka kalli gabar ka sai sai din ka ba ka in kai ka dace wanda yake fuskun fa ko wanda yake Gombe ko wanda yake Adamawa in wani ya dace wani ya kuskure ko a ƙarshen zama saudiyan ma ba ita muke fuskanta to tun da mu anan da wanda yake Nijar da wanda yake Morocco da wanda yake Alji duk gabar din yake kare kaga kawai jiha jiha shashi inda take kawai nan muke fuskanta to wannan ya wadatar mana ga fuskantar alkibla fa in ashkalat idan ta likitar mutum kanka ya juye ya kasa gane ina ne alƙibla ta harra ya yi kardado ya yi kwatanshin haɗi ta ɗan fulani ka gane ya yi eh ɗan fulani ne ana fafa aka ce so bismillah ya ce a yace yace kwatanshin haɗi kan babu amma ta ƙarere ko da shehun borno in dai ta ƙarace to ko da shehun borno za ka ga dai ƙarshen Qur'ani da ake gudu amma kwatanci wani kau a wannan to idan alƙibla ta likitar da shi ta harra ya yi kardado ya tsaya tsam a ransa idan da rana ne ya ɗaga kai ya kalli rana wataƙila za ta taimaka masa wajen gano alƙibla to amma matsala in ta yi istiwa ta zo sama to kaga ganewa yana da wahala in kansa ya juye ko a yamma take sai tsammani nan ne gaba to sai yayi kardado inda ya gani ya fi masa dama dama a rai ya fi kama da alƙibla sai ya fuskanci wannan gurin kawai yayi sallah fa in takhayyara jihatan idan ya zaɓi wani shahi yayi sallah ko shi kenan sallarsa ta inganta tunda ya riga ya imauce wakila amma a wani koli aka ce a'a yusalli arba'an zai yi sallah hudu ila arba'in jihati zuwa ga shashi hudu ya kalli nan ya yi iqama ya yi sallah ya yi sallama ya tashi ya kalli nan ya yi iqama ya yi sallah ya yi sallama ya kalli nan ya yi iqama ya yi sallah ya yi sallama ya kalli nan yayi iqama yayi sallah to anan dai ya samu daya yawa a cikin hudun nan dai dole ɗayan su alƙibla ne sauran su zame masa nafila fa in ta bayyana al idan kuskure ya bayyana fi asna'iha a cikin tsakiyar sallah ka gane yayi koda shi a ganin sa kansa bai juye ba yana ga nan ne alƙibla ko kuma a'a ya rikice din sai ya zaɓi shashi ɗaya ya fara sallah yana ciki kawai sai kuma kansa ya dawo sai ya gane ai nan da nake fuskanta ba shine alƙibla ba nan ne alƙibla kuma gashi ya riga ya fara sallah watakila har ya yi raka'a ɗaya biyu ko uku to istadara sai ya juya ya fuskanci da alƙibla take ya ƙarasa sallar a haka sallar kuma ta inganta ina fata an gane inda ya faru da mutanen kuba lokacin da aka dawo da alƙibla daga baitul maqdis zuwa ka'aba suna cikin sallar asuba sun yi raka'a ɗaya a raka'a ta biyu wani da ya yi sallah da manzon Allah a cikin gari a masallacin Madina ya zo kuba ya ce musu cikin daren nan na jiya fa an saukar wa manzon Allah aya a cikin alkur'ani wanda aka umarce shi da ya juya ya fuskanci ka'aba a cikin sallar suka juya suka fuskanci ka'aba ita ce sallah kwaya ɗaya da aka yi ta da alƙibla biyu raka'arsu ta farko ta inganta suna fuskantar kudu lokacin labari bai zo musu ba da labari ya zo musu suka juya a raka'a ta biyu suka ƙara fata suna fuskantar Ka'aba. To shi ma mutumin da ya imauce ko kansa ya juya ya fara sallah sai kuma ya dawo ya gano ga inda alƙibla take istadara sai ya juya. Wa ba'da bayan ya idar da sallah sannan ya gane ashe bai yi sallah ta alƙibla ba la i'adata babu sake. Ka ji magana da muka yi ɗazu tunda sharaɗi ne ya bari ba farilla ba kuma ba da gangan ba. kansa ne ya juye a rashin sani ya kuskure wa alƙibla sai da ya idar sannan ya gane cewa ya kuskure wa alƙibla la i'adata babu sake sallah wa garul mujtahidi wanda ba yi da kokarin gano alƙibla kansa ya juye ko ya zo gari ko da wannan ba ana maganar gari ba a daji a halin tafiya ko an je gona ba yi da kokarin gane alƙibla a jeji yuqallidu arifan bi jihatiha ya ratayu da masanin shashin da take duk sanda zai yi sallah ko ta nafila ce wani ina ne alqibla sai sai nuna masa kar kar ya rabu da shi ya rataye da shi duk sanda zai yi sallah ko ta farilla ko ta nafila tambaya wani ina ne alqibla sai ya nuna masa yace kal amma kamar makaho in a zaman gari ne makaho amma makafu ba akwai masu basira wanda ya fi kama sanin al'ubra masu yawo su kadai a gari har su zai anguwa ai ka san ba a gwari makamu a anguwar ba a gomari ba eh to ba zancen limanci ba mutumin da yake shiga gos har ya je anguwa a cikin gari kuma ka san abu da ya ban babaki mun taba shiga gos da shi daga gos top na gomari eh ni zan je mun da market kasuwa muna tafiya sai na kimar magana dan daga yaji murya ta zai gane dan lokacin ba da shakkan kudin mota idan na mar magana ka gani zan tsaya bane sai na ji da kale kasa abu ne ban babaki ana tafiya ana tafiya wasu suka sauka a gulun kutu da aka zo gulun kutu Abuja daidai da Riba Hospital din nan wanda zai shiga gulun kutu Abuja ana zuwa gulun kawai sai a kunna sau wallahi tallahi sai da ya saukari biya kuɗi masa da wasa wai ba kuwa ina za ka yi ta zan je kudu ku ta abu kawai don da rai ta shi kuma makahu bi iya ka tafiya kawai yake ina kuwa to mutumin da ba gani abu ana tafiya a mota kuma wani ya sauka a jakshin ɗin ga zambamu jakshin ɗin kamfanin coca cola wani ya sauka a tashar joni wani ya sauka a daidai shukura wani ya sauka a yan nono sai da aka zo jakshin ɗin bulunkuta Abuja dari ba wani suka yake akwai nisa. Na ce ina za ka je ke bulunkuta Abuja zai ce ba. Wannan abu ya gun mamaki. To ka ga irin waɗannan ai ba maganar ka ce wai ka nuna musu aljihu. Kuma shi da taɓa yin jagora ba. Kuma ba inda ba ya zuwa a garin mai Kai har kasuwannin ƙauye yana zuwa. Da kowa zai biya mota haka kuma baya gani. Idan ma babu. To irin waɗannan kaga ba zancen ta ƙalibi. amma makahon da da watakila yana gani bayan ya fara manyanta ne ya makance to kaga wannan shi sai a hankali to wannan in zai yi sallah dole ya ratayu da mai gani shine ta maka kal a amma kamar makaho ya tashi musamman shi ma an kai shi wani gurin da bai saba ba amma shi ma wanda daga baya makance in a gidansa ne ai ya san inda sallah take ya san buzinsa in ya shafa garin ɗakinsa ya san ina ne a kibla. Ko? to amma an kai shi wani guri ko ya je ba kuta ko ta anguwa in zai yi sallah dole ne ya rataya da wanda yake gani wa zakir alqaryatul muslima mutumin da ya shiga alƙarya musulma bi ma'ana ya shiga garin musulmi sai kuma kansa ya juye to ya amalu ala mihrabiya yayi aiki da harabar masallaci shine gidan liman shine mihraba yau ko da kansa ya juya yana gani masallacin nan yamma yake kallo ba ruwan ka kalli yamman kai sallah musulmin gari dai ba za su gina masallaci baya bukatar alƙibla ba yau kai ne idan kai ko kanka ya juye kake ganin wai masallacin ba ba alƙibla yake kallo ba in dai ka shigo garin musulmi ko kana ganin masallacin nan fa gidan limamin nan kudu ko arewa ko me yake kallo kawai ka yi aiki da inda gidan liman ya nuna kar ma ka tsaya kan wahala ko tambayar wani musulmi wa za su taru su gina masallaci ya kauce wa alƙibla alhamdulillah sai min halul masaili ta za a tashi ba baka da wata man basiru ya ɗaliban hallul ne a shafi na nawa shafi na sha takwas hallul masari na sama ko na ƙasa wa ƙala shek rahimahullahu ta'ala a sheku abdurrahman al-akhdari rahimahullahu ta'ala ya faɗa cikin littafinsa na ahalari yace wa yajibu alal mukallafi yana wajaba akan baligi mai hankali hifdu lisani ya kiyaye harshensa min alfahasha daga alfahasha ka gane ai wal munkari da abin ki an ce alfahasha abin da ya shafi batsa inda zina ana kiranta alfahasha ka gane ai qul inna ma harrama rabbi alfawahisha ma zahara minha wa ma badana munkari kuma dukkan wani abu da yake abin ki a shari'a shari'a ta ci wannan abu to mutum ya kiyaye harshensa daga daga furta shi wal kalamil qabihi da mummunan zance shi da bakar magana kar ka dinga gaya wa musulmi bakar magana wa aimani talaki da rantsuwar sakin aure kar ka ce na rantse da Allah in ban yi kaza ba na na saki matata ko na rantse da Allah in dai na aikata kaza to matata ta saki wannan haramun ne wancan harin musulmi da tsawata wa musulmi tsawa ka daka masa tsawa haka kawai ba laifin tsaye ba na zaune ko mai bara ma ce wa amma sa'ila falatan har shine intihari mai yin bara falatan har karka tsawata masa iyaye ma aka ce walatan harhuma wa kullahuma qawlan karima shi ma intihari ne waɗancan bil akan su an keɓance su iyaye kar kai daka musu tsawa duk abin da suka yi maka sun wuce tsawa a wajenka sannan mai bara in yayi bara in baka abin da in baka da abin da zaka bashi to qaulun ma'rufun wa maghfiratun ko khairun min sadaqatin yatba'uha azab yau wa kace maghfiratu Allah ya mana gafara shi ne mafi alheri akan ka bada sadakar da cuta take biyowa baya kace kai mabaratan nan kun da mu zo gashi amma da zai karka ƙara dawa ko ka sai ba ɗazu ka zo na baka ba zo gashi to ko ka bashi wannan kalmar taka ta goge lada in ma ba in ma zunubi bai biyo baya ba saboda Allah ta ku musu qaulun ma'rufun magana wanda take kyakkyawa to wa kowanne mutum ma ba mai bara kadai ba ba iyaye kadai ba in dai musulmi ne kar ka tsawata masa shine intiharul musulmi wa ihanatihi da walakanta shi وسبه da zaginsa wa takwifi da tsoratar da shi fi gairi haƙƙin shari'i ba tare da wani haƙƙi na shari'a ba ba wani laifi yayi da ya zama wajibi a tsoratar da shi ba ba laifi yayi da ya zama dole a masa tsawa ba ba wani haƙƙi na shari'a da ta yadda a tsawata masa ko a tsoratar da shi to kar ka yadda ka tsawata masa ko ka walakanta shi ko ka zage shi ko ka tsoratar da shi wa yajibu alai yana wajaba ga musulmi hifzu basari ya kiyaye ganinsa minan nazar ila alharami daga yin kallo zuwa ga haram wala yahillu lahu baya halatta ga musulmi an yanzura ila musulmi yayi kallo ga musulmi dan uwansa bi nazratin tuzi da kallon da yake cutar da shi kamar harara ko kuma kallon reni ko kallon hadarin kaji ka kalle shi sama da ƙasa dan ya sa ragga ko ya sa tsumma ko na makamancin haka wanda a ransa zai ji ba daɗi shine nazartun tuzi duk wani kallo da in ya ga kayi masa zai ji ba daɗi to ka kiyaye idanka daga yi wa musulmi irin wannan kallon illa an ya kuna fajira a wannan nuska amma asalin nuskar mai halari illa an ya kuna fasika to da fasiki da fajiri duk abu ɗaya ne sai dai in ya zamanto fasiki ne ko fajiri wanda yake saba wa Allah shine fasiki kamar illa iblisa fa fasaka an amri rabbihi fa fasaka ai fa kharaja shine fasaka ya fita daga yi wa ubangijin sada'a ya koma saba wa ubangiji shine ma'anar fasaka to fa yajibu hijranu kaurace masa ya wajaba ka gane ai to alhamdulillah anan duk da haka wai ba a ce fa ka zage shi ko ka masa kallon reni din ba kar ka ji an ce baya halatta yi kallo da musulmi da kallon da yake cutar da sai da in fasiki ne to ba cewa aka yi fasikin ka masa kallon yini ko ka gaya masa bakar magana ba a'a a nan fa yajibu hijranu kaulace masa ne in ka zage shi to kai ma sai kai kafin ka mutu domin azzabu shubmun ala ghairi fa'ili kamar yadda zai kawo maka a cikin sharhi in ka zage shi dan yayi zunubi to kai ma sai kai in kuma ka masa kallon soyayya kun yi musharaka da shi cikin zunubin in ka masa kallon ƙauna alhali yana saba wa Allah kaji kana son shi to Allah ya ce wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakum nar kun yi tarayya shi ya more kai da ka zo shi kuma za ku yi tarayya cikin azaba to me ya zama wajibi kai shi ne ka kaulace in ka kaulace masa kai baka masa kallon ki ba da za ka ki musulmi shi ne matsala idan ka ƙi shi ka ƙi musulmi shi ko musulmi ba a ƙin in ka so shi kuma ka so mai sabo shi kuma mai sabo ba a ƙaunarsa ita ko zuciya tsakanin abu biyu ne ƙi ko so to tun da ba za su haɗu ba to ka ƙaunace masa shi ne zaman lafiya alhamdulillah amen Allahu alwadi na ne mala alƙasubi alaka kenan alamuna ne malar rabi to a cikin shafi na saba'in da ɗaya annahu alwadi ina za mu tashi alwa'ul iraji a farko nan za mu tashi nau'o'in li'iraji ka gane ai nau'o'in li'iraji mun san dai alamatul i'rabi alamomin i'rabi guda hudu ar-raf'u wal nasbu wal jarru ko wasukun ko to nau'o'in su baya yake al'amsula misalce misalce a ɗa'iru ya humu a ɗa'iru tsuntsu ya humu yana shawagi a sama kenan kamar ka ce a ɗa'iru ya ɗiru ya ɗiru yana tashi ko to bayan ya tashi kuma sai ne sai shawaki a sararin samaniya kamar idan kifi ne a ruwa gurbin hawunin nan sai a maida shi airu ya zama ya umu shi kuma yana linkaya a cikin ruwa kenan alma'u ruwa azbun mai daɗi ne, haza azbun furatun, sa'ibun sharabu wa haza lulhun ujabi, aka ce alma'ul azbun ruwan daɗi. Ta gane ai, shi kwa ujabi mai zartsi. Alhisanu jamihun, alhisanu doki jamihun ya kangare, wanda baya jin linzami, aka ce jama'a. Yajimau, usumul magar shi ne jamihun ɗin kenan. wanda an jalin zamun baya ce ka san yau da gobe doke zama ingalma har wani baya jin linzami sai ne ra'aitu da'ira yahumu can an ce al-da'iru yahumu me aka gina a jumla fi'iliya da shi fa'ilun na an gina shi akan rubu'a ko al-da'iru yahumu al-ma'u azbun al-hisanu jami'un dukkan fa'ilin da ba fa'ili ba mubtada da ya zo a farkon jumlar nan an gina shi ne akan damma to amma annan sai aka ce ra'aitu da'ira yahumu na ga tsuntsu yana shawagi can ya ce a da'iru nan kuma a da'ira nan an gina shi akan ne akan fata saboda ya zo a matsayin maf'uli can ko ya zo a matsayin mubtada ne sharibtul ma'a azban na sha ruwa azban mai daɗi kan an ce alma'u azbun nan kuma an ce alma'a kuma an ce azban kan an ce azbun nan kaga gaba daya an gina su akan fata ne zallal alfarisu lihisana ko alfarisu mahayin doki zallal alhisana ya kaskanta doki bayan an ce can an ce alhisanu da an gina shi akan damma nan kuma sai ya zo a mafuli aka ce alhisana zallala alfarisu aka ce alhisana mun samu nau'i nawa biyu ga damma ga kuma fata to nan kuma yace nazartu ila da'ir yahumu na yi duba zuwa ga tsuntsu yahumu yana shawagi nan kuma an gina shi akan me akan jarra akan kisra nan kuma aka ce a ɗa'iri dan can an ce a ɗa'iru na farko na biyu an ce a ɗa'ira nan kuma an ce a ɗa'iri to nau'o'in ginin suna kenan abinda suna yake ɗauka rufu'a da fasa da kisra ba ya ɗaukar sukun nazartu ila ɗa'iri ya gumu ya zama nazartu fi'ilun wa fa'ilun ila ɗa'iri jarun wa majrurun annal ainal jari shine ila ainal majruri a ɗa'iri يهوب فعل مضارع مرفوع بضمة الظاهرة يعيش السمك في الماء كيف ينا رايوا ne في الماء a cikin ruwa ka gane ai يعيش السمك في الماء san an ce alma'u san an ce alma'a na an ce alma'i nazala alfarisu ala alhisani alfarisu mahayin doki nazala ya jiƙa an alhisani gabanin doki sai an ce alhisanu na farko na biyu an ce alhisana nan kuma an ce alhisani shine nau'o'in li'irabi a cikin suna ko dai ya ɗauki rufu'a ko ya ɗauki fataha ko ya ɗauki kufra ba na hudu sai abubuwan da suna yake ɗauka ko kon nau'in ginin da ake gina suna a cikin li'irabi sai ne marabi Nani? Ƙa'ida ta nawa? Ƙa'ida ta ƙarshe ba? Ta tamanin da biyu, almudari shi fi'ilin mudari'i, yubna alal fati ana kina shi akan fata, duk da cewa asalinsa ana kina shi akan damma ne, yanzu muka ce ya hulu, ko ya dukulu, ya shirabu, ya namu, يقرأ يجلس يذهب أنا جنا شنو أكم فتاة أي أكم ركوع أكلي وأما أنا أكتي المداري يبنى على الفتي في المداري أنا جنا شا أكم فتاة إذا اتصلت بنون التوكيد ثقيلة أو خفيفة إذا نون التوكيد تصادد الشمس نون التوكيد كما ثقيلة من نويه kamar lanakunanna ka gane ai ko la'adkulanna ko la'ansuranna almazluma da ya kawo ko la'ujidanna amali au kafifa ko kuma sassauka eh wa ala sukuni ana gina fi'li mudari akan sukun idan tafadal bi nunun niswa idan nunun niswa ta sadi da shi nu a nan kamar albanatu ya akulna ka gane ai ya akulna suna ci ko yuqta'ana suna yankewa kaga asali fili mudari ne amma aka ce ya akul saboda ne karshen sa din nunun niswa ne sai a ce ya akulna ya zahabna daga ya zahabu sai a ce ya zahabna ya dukulna ya shirabna ana gina shi a kan sukun idan idan nunin niswa ta faɗi da ƙarshen amma in ba haka ba to ana gina shi a kan asali na rufu'arsa sai ne kuma da maliku to ina ne sai muna zuwa bulugu za mu je karanta na mun saba karko na mun ba na za mu tashi mu a tsamani babu lubu'i min ƙublatun rajul imra'atahu babi ne da sake alwala daga sumba da miji yayi wa matarsa shine kis da miji yayi wa matarsa yana da alwala to an umarce shi da sake alwala حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول سيدنا عبد الله بن عمر يا كسم تينا كيوا قبلة الرجل امرأته ثم فرد مجيي ومعتسى وجسها da shafarta da yayi biye biye da hannunsa duka wannan minal mula masa yana daga shafe feriya da yake warware alwala kamar kabbala imra'atu duk wanda ya sumbaci matarsa aw jassaha ko ya shafe ta biyadihi da hannunsa fa alaihi wudu wajibi ne ya sake Allah wa haddathani an malik annahu balagahu labari ya ishe masa anna abdullah ibn mas'ud sai da abdullah dan mas'ud kana yaqulu ya kasance yana cewa bin qublati rajul imra'atahu alwudu alwudu sake alwala yana wajaba min qublatir rajuli daga tumbar miji da yayi wa imra'atahu matar kaga an samu sahabbai biyu sun tabbatar ibnu umara da ibnu mas'ud wa haddathani an malik an ibn shahab annahu kana yaqul shi kuma ibnu shahab tabi'i ne ya kasance yana cewa min qublatir rajuli imra'atahu wudu irin yanda ibnu mas'ud ya faɗa al-wudu alwala yana wajaba min qublatil rajul imra'atahu daga kumbar da miji yayi wa matarsa qala nafi'u imam nafi'u yace qala malikun imam malik yace wa zalika wannan kauli na ibnu umara da ibnu abbas ya ibnu mas'ud da ibnu shihab ahabbu ma samitu ilai shine mafi soyar abinda naji na hadisi a gare ni yana nufin ya fi wasu hadisai amma bai ɗauke su ba a mazhabarsa. Wannan wannan hukunci shi ne mafi soyuwar abin da ya a wajen magabatan. Alhamdulillah sai mai bulugu. Hadisi na nawa? Ɗari uku, ɗari takwas da hamsin da biyar, mu namu da hamsin da shida. Wa Allah ji sa'iri ne kudiri, radiyallahu anhu ko? Sai ne gaban. kai duka naku ya kawo wa ajidin? eh? to ni bai kawo ajidin ba kawai yake hurairata wa Allah bi sai yaji kudiri wa abi hurairata radiyallahu anhu ma bana da tantin din anna rasulullahi hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ista'mala rajulan ya ɗauki wani mutum gwamna ala khaibar a garin khaibar aka ce ista'amala kamar ya naɗa shi gwamna in aka ce amilu rasulullahi ana nufin gwamnan manzon Allah ina zamanin Umar ne aka ce amilu Umar ana nufin gwamnan da Umar ya naɗa zuwa wani birni daga cikin biranen musulunci eh malam yayi lamba ne a wajen rajulan ya ɓoye sunansa shi su sahabban yace huwa sawadu ibnu menene gaziya ko huwa sawadu ibnu gaziya bi wazani atiya kaji ba gaziya da wazani awun sunan atiya atiya gaziya kar ka ce guziya ko gaziyatu bi wazani atiya ko wal ne wal to shi kenan wannan a cikin hadisin kalmar jalib din take sunansa dai gaziyatu ko sawad ibn gaziya shi manzo Allah ya nada a matsayin wakilinsa ko gwamnansa a garin Khaibar bayan an yi fatu Khaibar fa ja'ahu bi tamrin janibi sai ya zo masa da dibino kyakkyawa zababbe jamidin bi ma'ana jayyidin tamrin jayyidin ko فقال رسول الله ثم قال سلمة مسا آه كل تمر كيبرة هكذا شن دكا دبينا قرن كيبرة هكا يكي يبدأ ولا يكي كيكاوة دبينا كيبرة هكا يكي فقال لا يكي آه آه ba haka suke ba ka san me ya kawo wai zakka ya kawo ya karbi zakka haka fa ba gululu ya ci ba bai ɗauki komai a ciki ba yanda aka cire haka ya kawo annabi to amma sai magana ya ga bibi mai kyakkyawa ne a ƙa'ida kuma ba a karɓan karimu amwalin nasi sai ce yanzu duk bibi na kai bar haka yake har ka ɗauko zakka a cikin sa yace a'a ba haka yake ba ya rasulullah inna la na'khudhu sa'a wannan a cikin da muke yi a kaibara muna karɓan sa'i ɗaya min haza na irin wannan dibinan saboda kyansa bi sa'aini da sa'i biyu na wani dibinan da ba shi kaga daraja sakalin ka sauran ke yawwa eh in an zo mu sanye a'a yana faɗan daraja sa ne da kima yanzu ba canjin yayi ya kawo ba yana faɗar bambancinsa da sauran yawwa in yanzu wannan in a kai bara za ka ba da shi a musanya maka da wanda ba shi ba to sai ka karɓi sa'i biyu da sa'i ɗayan wannan abin da yake nufi kenan ba wai shi ne ya canja yau ya zo da shi ba wasa aini kai wani lokaci ma ana karɓan sa'i biyu na wannan bis salasa da sa'i uku in an ɗan rangonta wannan ɗin kenan fa qala rasulullahi manzara sallama sai da masa la ta fa'al karka aikata wani bi'il jam'a bidarani ta bangaren ciniki kenan kaga an ba da dibino an karbi dibino kuma da fifiko ko sai to kar ku ƙara irin wannan bi'il jam'a bidarani ku sai da jam'a yana nufin jami'a gaba ɗaya yadda rahima da dirhamomi kuɗi sun mabuta yadda rahimi janiya sannan ka sayo janiyan ɗin da wannan dirhamomin wa ƙala fil mizani ko a cikin littafin al-mizani ya faɗi misala zalika misalin wannan muttafaqun alaihi wa muslim garwayar muslim yace wa kadhalika al-mizan ko to haka nan shi ma al-mizan al-mizan shi ma wani nau'i ne na jibiru waɗanda ake masa almizan shi ma haka ake musanya shi da sa'i biyu na sa'i ɗayansa sai ka ce shi ma a sai da shi da kuɗi sannan a sayi wanda ake so a saya ɗin wa an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma qala naha rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani an bai'i subrati min at-tamri ko ga cinikin sanho na dibino shine subra wani wani mazubi ne na dibino allati la tulamu makiluha wanda ba a iya sanin awunta mudu nawa ne ko sa'i nawa ne ko kwano nawa ne kawai an ci ko sanho da dibino kuma a zo a yi cinikinta ka gane ai to ya yi hali a yi cinikinta a biya bilkainin musamma da wani abun awu da aka sani mina samar da dibino wannan aunanne ne kwano biyar ne kuma zo a sayi sanfan dibino da shi wanda shi ba a auna ko wannan kwano goma ne ko da ana gani a kiyasi za su yi daidai to bai halatta ba saboda an auna sai an samu saɓani tunda wannan aunanne ne an sani wannan kuma ba a sani ba rawahu muslimun kaga ne yana nuna hannun aunin wanda aka auna a musanya shi da wanda ba a auna ba. Wani ma'amari ibn Abdullahi radiyallahu anhu kala, inni kuntu asma'u rasulallahi ni na kasance ina jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuli yana cewa at-ta'amu bi ta'ami ana musanyan abinci da abinci mislan da mislin misali da abin wa misali kar ayi mislan bi majhulin ko majhulan bi mislin wannan an san adadin awunsa wannan kuma ba a sani ba wannan haramu sai ya zama kowanne an sani kuma ya zama daidai waje da wani bai gota wani ba in dai nau'i ɗaya ne wa kana da'a mana yawma idin ash-sha'ir yace abincin mu a wannan lokaci shine ash-sha'iru alkama a lokacin ba su da shinkafa ko gero ko sauran abin da yawanci ana amfani da alkama ne a yi gurasa ko a yi wani abu makamancin sa rawahu muslimu wa an fadala da ibnu ubayd radiyallahu anhu qala yake iskarati yawma kaybara qiladatan na sai wani abun wuya shine kilada rataye na kayan ado na mata ranar yakin kaibara bisu ne ashara dinarin da dinarin goma sha biyu fiha a cikin abun wuyan nan na kilada zahabun akwai dinare kaga nau'in irin kuɗin da ya biya kenan ya saya wa kazarun da kuma wasu duwatsu masu tsada kasan shi kilada ana yin masa ado da abubuwa iri-iri masu daraja wani a yi shi dinare zalla wani a yi shi na dutse zalla wani na murjani wani kuma a gauraya to shi matsalar da ya samu a wannan ciniki ya ba da dinar wanda asalinsa daga zahabu ko kuma a cikin abin da ya saya akwai zahab akwai kuma wani nau'i na dutse wanda ba zinari fafaddaltuha ko fafasaltuha sai na wawware ta wato ya tsinka ya ware iya duwatsun daban iya zinaren daban yace da na lissafa zinaren da yake cikin abun wuyan nan fa wajadtu fiha akthara min ithni akara dinaran sai na samu fiye da dinare goma sha biyu zahab din da yake ciki nauyinsa an an dora a sikeli ya wuce dinare na goma sha biyu da na sayi wannan abu mai sai na samu dinare fiye da dinare goma sha biyu a ciki fa zakar zalika lin nabi sai na je na ga annabi sallallahu alaihi wasallama wannan abin da na da na aikata fa qala la tuba'u ko to ba za a sai da abun wuya da yake ɗauke da zinare ba nan gaba hatta su kala har sai an ware in aka haɗa zinare da abin da ba shi ba to bai halatta a sai shi kuma da zinare ba sai an ware an da zinaren kansa kimansa nawa ne shi ma abun wuyan kimansa nawa ne rawahu muslimun wa an samura ta bin jundab annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama na yayi hani an bai ilhayawani da cinikin dabbobi masu rai bil hayawani a yi musanye da wasu dabbobi masu rai nasi'atan kuma da jinkirin biya ka bani akuya in baka tinkiya ko ka bani rago in baka tinkiya alal misali ko ka bani taure in baka akuya kuma ya zama ba yanzu zan baka ba sai an jima ko sai gobe eh ko ko ni nawa gashi amma kai ba yanzu ba sai gobe ko sai an jima to jinkirin shine ya haramta ciniki kamar yadda aka haramta ciniki wajen mutanyan kayan abinci da zinare da kuma azurfa to haka ne aka haramta jinkirin jiya wajen musanyan dabbobi masu rai rawahu al-khamsat wa sawu tirmidhi wa ibn al-jarud alhamdulillah yawa shine ba ne ba kaman ba daɗin ai ana yin sa sosai ana yin ana saya da dinare ko da azufa dinare da dirham din amma yawanci wanda bai da dinare yana da wani abu zai dauko kawai har da sai kawo kasuwa ya ba da abun da yake da shi ya karɓi abun da yake so sai ne a tajir jami'u lil usul hadisi na nawa a cikin wani fasali في أبواب العدس لا لا متاجي عن أنس قال أرسلك أنس أم مالك الله قال مسا إداياتي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun zamanto yana muna suna yin bacci kuma yusallu da sannan su tashi yi sallah wala yatwadda kuma ba sa tashi alwala ka gane ai to wannan bacci fa ba irin baccin da aka ambata a baya bane wanda manzo Allah ce man namu falle ta wadda ko wiqa'u sayyi al-ainani matsaurin dubura shine idanuwa guda biyu kamar namu duk wanda ya bacci falle ta wadda ya sake alwala nan kuma yace sabon manzo Allah suna yin bacci sannan su tashi su yi sallah kuma ba sake alwala ba baccin nasu gengedi ne ba mai nauyi ba ne ya yi lamba ta shida ai ko ai zahiruhu mabayanin wannan ruwaya annan nauma la yanqudu a baya warwa ala mutlaka a zahirin lafazi tunda an ce suna yin bacci sannan su tashi su yi sallah ba sa sake alwala to ya nuna maka baccin ba mai nauyi ba ne rawahu muslim wa abu dauda wa tirmidhi an ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam qala kaza Allah ya ce innal wudu'a haqiqa alwala ko la yajibu baya wajaba ga musulmi in zai yi sallah illa alaman nama sai dai ga wanda yayi bacci mubtadi'an a cikin gide kaga bacci yayi nauyi ke ko a kwance amma mutumin da yake zaune tukurkur ko zai bacci sai dai gangani daga baccin zai nauyi sai kaga yayi haka kuma ya farka ba zai yi yayi bacci mai nauyi a zaune ba malam yayi lamba cikin ta bakwai yace sababu dalilin fadin wannan hadisi annan nabi sallallahu alaihi wasallam nama annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bacci wa huwa sajidun yana cikin sujjada sai gangadi ya dauke shi bai dingire ba ka gane ai hatta gadda auna faka har sai da aka ji kamar yana munshari sun makama sannan kuma ya tashi yusalli ya ci gaba da sallarsa fa kuntu ji mai ruwa ya sai na ta ya rasulullah innaka qarinin ta hakika ba kai bacci a cikin sujjadan nan fa zakara hadisi sai ya ambaci wannan hadisi yace ai innal wudu'a taki alwala la yajibu baya wajaba akan wanda yayi gangadi illa alaman nama sai akan wanda ya baci mubtasi'an yana kwance ko kishingide ai ala jannihi kenan fa inna idan kaza domin idan mutum ya kishingida ko ya kwanta akan hakalkalinsa is sharhat mafasiluhu gabobuwansa za su saki abin da yake nufi da gabobi har da tubura ita ma gaba ce har da idan da yake maɗaurinsa da muka yi a baya shi ma zai sake in ya sake kaga dubura za ta buɗu har iska ta fito daga dubura to saboda haka duk wanda ya kwanta har yayi bacci mai nauyi a kwance kawai ya sake alwala rawahu abu dauda wa turmudi an busrata binti safwana an rawaito daga busra yar safwana radiyallahu anhuma an annabi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah ya ce man masa zakarahu duk wanda ya shafi azzakarinsa to fala yusalli kar yayi sallah hatta ya tawadda sai ya saki alwala rawu ashabu sunan ba abota ruwaya sunan suka rawaice shi yana nufin sittu sayayi ke gaba ɗaya su da wasu wannan hadisi na busrata cewa duk mutumin da ya alwala kuma sai taba azzakarinsa to kar ya kuskure yayi sallah sai ya saki alwala kaga wannan ya nuna shafar azzakari yana warware alwala Ana abi hurairah radiyallahu anhu qala yake idza afda ahadukum bi yadihi idan ɗayanku ya zubu da hannunsa ila farjihi zuwa zakarinsa walaysa bainahu ma shitun tsakanin hannun nasa da zakarin babu wani sitira wala ha'ilun ba wani abin da ya tsare ya sosa azzakari ko ya shafi azzakari da tafin hannu babu ha'ili babu satiri yake falya tawadda lalle ne ya sake alwala wannan rawahu imamu shafi'i والهاشم وأحمد الحمد لله ثاني مثال الحديث النبوية حديثنا نوني muna cikin harkun lami ko za mu fara a farko to shafi ɗari da goma shi harkun lami harafin lanjaye la aqudduhu kaziban ba na kidaya shi makaryaci ko ba na kirga shi a cikin makaryata wane ne ar-rajulu mutum ne yuslihu bainan nasu da yake sulhu da tsakanin mutane ya qulu qawla yana faɗin wata magana wanda babu ita kuma ba a yi ta ba wala yuridu bi amma ba komai yake nufi da wannan magana da ya faɗa ba illa al'islaha sai dai kyautata tsakanin mutane. Ka gane ai wannan mazala ce ba na ƙirga shi a cikin makaryata, ko da abin da ya faɗa ba a yi ba, kamar ya samu wancan da ba sa shiri da wancan ya ce masa wani fa ya ce ya yi nadama abin da ya faru tsakanin har ma ya ce da Allah in na ganka na baka hakuri da yi zato abin zai zama haka alhali kuma ba su yi haka da wancan ɗin ba amma dai la yuridu illa al-islah ba kuma yake nufi da wannan ba sai dan ya gyara tsakani to maza Allah ta wannan ba zai kirga shi a cikin makaryata ba ke ma'ana abin da ya faɗa ba ƙarya ba ne warrajulu da kuma mutum ya kulu da yake faɗin maganganu wanda ba haka suke ba a zahiri fil harbi a cikin yaki yana gaya wa kafirai maganganu wanda a zahiri ba a yi su ba babu su don ya jefa tsoro a cikin zukatan kafirai wannan shi ma baya cikin wanda manzo Allah yake kirgawa a cikin makaryata warrajulu da mutumin da yuhaddisu imra'atahu yake zance da matarsa yana hira da matarsa ka san mata sai da ƙarya gaskiya zalla ba ta tafiyar da su yin mana sai ka da ƙarya wal mar'atu da ita ma mace ko hadisi roja da take zance da mijinta ita ma ba za ta iya miƙewa san da ba sai ta hada da ƙarya to wannan maza Allah ce ba na kirga su a matsayin makarya saboda mutum ne da Allah ya hada ta zama da shi koyaushe shi ma mace ce Allah ya gashi zama da ita koyaushe dare da rana inda yana gida suna tare kuma ana tare dole za a yi magana shi kuma ba annabi bane ba mala'ika bane dole wata ran sai ya faɗa abin da ba a yi ba ko dan ya burge ta ko dan ya rarrace ta ko dan neman yardarta ita ma dole wata rana sai ta faɗa abin da ba a yi ba ko dan ta rarrace shi ko dan ta ba shi hakuri ko dan ta kawo uzuri ko dan neman yardarsa to sai aka ɗauke alƙalami na rubutun zunubi game da irin wannan zance da miji yake yi da mata ko mata take yi da mijinta wannan hadisi rawahu abu dawud la an yi akuza ahadukum hablahu wallahi cewa dai mutum ɗaya daga cikin ku ya ɗauki igiyarsa thumma ya gazu sannan yayi sammako ila jabali zuwa saman duwatsu fa ya atiya bi hudumati hadabi ya zo da ɗaurin itace fayabi'aha ya je ya sai da ita a kasuwa fa yakuffa Allahu biya wajahu Allah ya kame mutuncin fuskarsa da ita khairul lahu shine mafi alheri da rashin yin an yas'ala Allah akan ya roki mutane sawa'un a'tuhu sun ba shi abinda a dauhu ne ba in ka ce a'tuhu ya zama fi'ili amin ku bashi akwai atau akwai ko akwai atau akwai atu wa atau zakata wannan labari sun ba da zakka amma ka ce wa atu zakata ku ba da zakka wannan umarni ne ka gane ai na ce atau labari ne shi da sun bayar aka ce atu ku bayar ko to wannan ma da ya yi rufu nan fata'a ne a ɗau sun bashi au mana uku ko sun hana shi abin da ya roƙa din ko an bashi ko miliyan nawa aka bashi wannan abin da ya ɗauki igiyarsa ya je jeji ya yi itace ya sayar ya kame mutuncin kansa da shi shi ne mafi alheri akan abin da ya roƙa ko an bashi ballantana kuma ba kowane roƙo ne ake bayarwa shi ya sa ce a a a ɗauhu au mana uku sun ba shi abin da ya roƙa ko kuma sun hana shi rawahu bukhari wa muslim kuma a cikin wannan duk da cewa wahala yayi ya je yayyo itacen ya zo yayi wahala ya sayar ya samu ya biya bukata saboda ladabi ga zanaji na ubangiji manzo Allah ya ce fa yakuffa Allahu biha wajahu Allah ne ya kare masa mutunci fuskarsa biha da wannan itacen da yayi bai sai shi da kansa ya kame wa kansa mutunci kaga a zahiri a majazi ai to ake wani ya tsare mutuncin saboda ya kama sana ana ga yayi wahala ta zahiri to ba Allah ne in Allah ya cire lafiyar da me zaka je ka yi tace in ka je baka samu itacen ba ko ka je zaki ya kolo ka ko ka je kai itacen ka zo ka gama yawo baka samu mai sayawa ba ma kaga ashe da yin itacen da sayarwan da sayan duka na Allah ne saboda haka ko ka bi sababi ka yi to kar ka yi tunanin dabarar ka ce ko karfin ka ne baka shi ma Allah ne ya baka rawahu bukhari wa muslim li kulli shay'in hasadu kowanne abu yana da lokacin girbin sa in gero ne duk inda ya samu wata uku ko baka girbe shi ba zai yi ja kaga yana karewa yana faduwa in ka da dace duk sanda ta samu wata uku ko ka ci gaba da bata ruwa sai ka ga tayi wannan yalo yalo in ka kyale ta kuma to iska ma za ta iya kada ka ko ma ta kade ta zube to kowane abu akwai lokacin girbin sa manzo Allah ce wa hadas wa hasadu ummati lokacin girbe al'umma ta ma baina 60 ila 70 abin da yake tsakanin shekara 60 zuwa 70 in dai ka gota 60 ko da shekara ɗaya ne to lokacin girbin ka yayi ka nuna kafin ka kai saba'in in kuwa ba a girbe ka ba to za ka gani sai ka hada da gilas yadda ka san gero in ya nuna yayyalo aka ki sarewa za ka ga yana karyewa in shinkafa ce ko alkama ko riɗi lokaci yayi aka ki sarewa za ka ga yana kadewa to haka duk mutumin da ya gota sittin ba a girbe shi ba to sai ka ji ciwon kafa ciwon baya ɗanɗano ya fara raguwa yau da lafiya gobe babu ido ya fara duru-duru ya kai wai ya nuna ne kuma har yanzu ba a girbe shi ba to ballanta da ya wuce saba'in sai ya kai tamanin ko da tsaye rayuwa sai dai a lallaba amma ba daɗin ta ake ji ba saboda lokacin girbi ya yi har ya wuce rawahu ibn asakir an anas la tukrihu maradakum ko takrihu eh la takrihu maradaku kar ku tilasta wa majinyatan ku ala tsani a bisa cin abinci in jinya ta yi tsanani har mutum ya kwanta ya kasa ci ya kasa sha to kar ku ce dole sai ku sai ya ci abinci in ya kai wannan hali ku kyale shi ko zai yi sati bai ci ba fa inna allaha yud'imuhum allah ne yake ciyar da su wa yasqihim yake shayar da su za ga marar lafiya ya yi kwana bakwai ko ruwa da su kuma yana numfashi wanda kai ne lafiya an kai kwana uku baka ci baka sai ta mutu a nan to a wannan yanayi Allah ne ke ciyar da su yake shayar da ruhin arwahu turmudi la yuminu ahadukum ba ɗayan ku da zai yi imani na haƙiƙa hatta yuhibba li akihi har sai ya so wa ɗan uwansa musulmi ma yuhibbu li nafsi irin abin da yake so wa kansa da kuma mafuhumul mukhalafa shine ya kiwa ɗan uwansa abin da yake kiwa kansa abin da baya so ya same shi to kar ya so ya samu ɗan uwansa musulmi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaye shi alhamdulillah fatiha da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda sun ka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله